أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب فصلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه بشير ونذير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني وإن تولوا فقل إن- وإن وإني تولوا أخاف عليكم عذاب يوم كبير نعم. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفروا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد لا كيف تذوق جانا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ قلي لنا بهذا المحضر والتعب في بنظرة تاتي لنا بالزبد سورة هود وأن سورة هود كينا عليه الصلاة والسلام makiyatun makka ta sauka illa wa aqimi sala al-aya aw allaka tarikun al-aya aw ulaika yu'minuna bihi al-aya ko dai aya nawa ce miyatun wa tsatani aw thalathun wa ishruna aya aya 122 ce ko 123 bismillahir rahmanir rahim ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan haruffa guda uku alif lam ra hadha kitabun wannan littafi ne mai girma urkimat ayatuhu wanda aka kyautata ayoyin shi bi ajibin nazmi da tsari mai burgewa wa badi'il ma'ani da ma'anona masu ƙayantarwa wannan ayoyin ƙur'ani in ji Allah ayoyi ne masu burgewa sun mafusirat sannan an rarrabe ta bil ahkam akwai hukunce-hukunce cikinta wal kisas akwai kisoshi wal mawa'iz akwai wa'azoza wannan littafi daga ina yake millatun hakimin khabir ya fito daga mai hikimar nan masanin nan shine Allah tabaraka wa ta'ala to me Allah ke so ya gaya mana da saukar da alqur'ani abinda Allah ke so ya gaya mana a cikin qur'ani Allah ta'budu illa Allah ya ku mutane kada ku bauta ma kowa sai Allah innani ni nazirun lakum mai gargadi ne gare ku minhu daga wajen Allah bil azab ina sanar da ku akwai azaba da aka tanada in kafartum in kun yi kafirci wa bashir ni mai bushara ne bis thawabi da lada in amantum in kun yi imani al anbiya shehu ya ce duk annabawan Allah duk cikansu da bacewarsu دعوتهم واحدة كلام سوداني فلهذا من آمن بواحد آمن بالجميع shi yasa wanda ya bada gaskiya da annabi guda biyu ya bada gaskiya da sauran wa man kafara bi wahidin wanda ya kafirce mu annabi guda kafara bil jami' ya kafirce wa duka sannan qur'ani ya ce a gaya muku wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku min shirki daga shirka sun matubu ilayhi ku tuba zuwa ga Allah Allah ya kuri bayi da istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuba liman wajada fi sahibatihi tuba liman wajada fi safhatihi istighfaran kathiran farin ciki ya tabbata ga wanda ya samu fi sahibatihi a takardar shi ya samu gafara mai yawa wa afdalu siyaril istighfar istighfarin da yafi kowane istighfari girma wanda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana so mutum ya rika karanta sayyidul istighfar menene sayyidul istighfar shine Allahumma anta rabbi wa ana abduka لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shine sayyidul istighfar abin da kace da Hausa ya ubangiji kai ne ubangiji na ni ne bawanka kai ne ubangiji mai gida ni ko ni ne bawanka la ilaha illa anta Allah ba abun bauta wa da gaskiya sai kai halakata ni Allah kai ka halice ni kai yi ni wa ana abduka ni bawanka ne ban wada kowa sai kai ko kaga ina sabo Allah ban da kowa sai kai wa ala ahadika wa wa'adika ina nan bisa alƙawalinka da kuma alƙawarin da na ɗaukar maka mastata'atu gurgurin ikona abu ulaka bi ni'matika alayya ina bayanin girman ni'imomin da ka manya Allah na gode wa abu ulaka bi zambi kuma ina bayyana ma da cewa na san na ma ba daidai ba na ma da yi baka firli Allah ka ce ka gafarta mana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anti Allah ba mai iya gafarta ma wani in ba kai ba hadha sayyidul istighfar shehu ya ce wannan shi ne sayidul istighfar wanda ya ɗauka ga waya sai ya bi a hankali ya rubuta ya rika karantawa man ƙara fi yaumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta sayidul istighfar a yini wa ma ta fi zalika yaumi Allah ya rubuto mai rasuwa a wannan yini da halal janna zai shiga aljanna to kaga sai ka sa a rubuta ba shi da ka kan kana ciwo kanka ya tsara an yi allura zazzabi ya ƙi sauka an ƙara an ƙara zazzabi ya ƙi tafiya sai ka ce a ɗauko tafsirin nan a buɗe suratul hudin wata takarda na nan sai yin istighfari na cikin ta sai ka ba yan jikokin ka suna ta kana ansawa yan jikokin ka na Allahumma kana Allahumma anta rabbi anta rabbi wa ana abduka wa ana abduka in aka ma wannan yinin kana su wallahi aljanna kai ana ba ku shawara ne a rubuta a aji in an kai ka asibiti asibiti kaga an yi allurai an yi ƙarin jini da ruwa duk abin bai sauki ba sai a zo ma takarda ɗan jikokin ka suna yi kana yi kana mutuwa sai aljanna wa man qala hu fi lailatin wanda ya wannan addu'a ta sayyidul istighfar cikin dare wa ma ta fi tilkal laila ya rasu a wannan dare magana ta ƙare da halal janna aljanna yayi annabi sallallahu alaihi wasallam na ya ce a hadisi kudusi لا يزال عبدي يستغفر ولا أزال أغفر له ما استغفرني باوانا بزي كشينا نيمان غافرا تابا ni kuma duk sanda ya ce astaghfirullah sai in gafarta mai ni ya ce astaghfirullah sai in gafarta mai shi matuƙar ya nemi gafara ta ni ko sai na ba shi ita annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa ma asarra man istaghfar wa yana adar fil yawmi sab'ina marra duk wanda ke neman gafarar Allah ba a ce mai musirru mai nacewa kan zunubi ko da zai aikata laifi sau saba'in idan ya nemi gafara Allah zai gafarta mashi hadithun wannan hadisi in ji shehu Ibrahim rawahu Abubakar sai na Abubakar Siddiq dai shi ruwaito shi sai ce wa huwa qalilul ahadith sai na abubakar siddiqu ba a samu hadisai da yawa wuri ne ba amma duk da ba su da yawa ruwan ga yana cikin su ma asarra man istaghfara wa in aada fil yawmi 70 marra duk wanda ke neman gafara Allah ba a ce mai mai dacewa mai dawoma kan zunubi ko da yana laifi sau 70 aini wa istaghfiru rabbakum ya ku bayan Allah ku nemi gafara ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga Allah irji'u ila Allah tabaraka wa ta'ala ku koma wa Allah tabaraka wa ta'ala yumatti'ukum Allah zai jiyar da ku daɗi mata'an hasanan jin daɗi mai kyau na ɗan lokaci a rayuwar duniya shine ila ajalin musamman har zuwa lokaci sananne na mutuwa samman duniya mata'an hasanan Allah ya ce ma duniya jin daɗi mai kyau to me yasa ya yabe ta yace mata jin daɗin ta mai kyau ne wa dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala hadisi na cewa Allah ya sanya duniya la'anan naci duk abin da a cikin duniya la'ananne ne in ba zikirin Allah ba da abin da ke taimaka ma zikiri shewa yace amma ba bacin duniya da aka yi ba walakin warada mun samo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mal malu salih hi yadin rajul salih ma da da dukiya ta kirki ta kwarai idan ta shigo a hannu na kwarai idan dukiya ta kwarai ta zo hannu na kwarai to sai ya zama an samu aljanna cikin sauki ad-dunya 'inda as-salihin wa tayyibul akhirah duniya ga mutanen kirki ita ce taguwar da ke kai su lahira ba ala haza idan ka kalli duniya taguwa ce da za ta kai mutum lahira mata alhasanan sai aka ce mata jin daɗi mai kyau aswaqu salihina wa masalihun ita duniya wajen cin kasuwar salihai ne a bidikon wa masalihun kuma wajen bidan lada ne ma'ana ita duniya wajen bidan lada da la'ada ne sanda mutum yake cikin masallaci sai ya daddage ya bi lada sanda yake kasuwa sai ya daddage ya bi lada kaga bai faɗi ƙasa ba kenan wa yuti kulladhi fadlin fadla Allah yana ba dukkan ma'abocin fadla rabon shi a lahira duk wanda yake yana da rabo a lahira to Allah zai ba shi rabon shi Allah ya ba mu rabo mai yawa a lahira Allah ta'ala ya ce wa in tawallau idan suka bijire suka ji imani da qur'ani fa inni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoron azaba yawmin kabir azabar rana mai girma ita ce ranar tashin kiyama ila Allah marji'ukum marji'ukum makomakum ila Allah zuwa ga Allah ne ma'ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muka fito kuma zuwa ga Allah za mu koma to iyakar rayuwa kenan dan haka ila Allah marji'ukum makomanku tana ga Allah wa huwa ubangiji qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan kowane abu wa minhu thawab yana daga ikon Allah ya ba mai aikin kwarai lada wal azab ya ba mai sabo azaba wannan zala wannan aya da za mu karanta ta sauka kama rawahu al-bukhari kama yadda imam bukhari ya fitar fi man kana yastahiya fi man kana yastahi an yatahalla ga wanda ke jin kunya zuwa makewayi au jami'a ko yana jin kunyar saduwa da iyali ne saboda ya ga Allah na gani ne fayu fudi ila sama sai ya sanya kyalle a sama sai ya samo kyalle ya rubuta ɗakin da yake ciki dan ka Allah ya gani shi wa kana yaj'alu thawban bainahu wa bain sama sai ya sako wani zane tsakanin shi da sama li Allah yarahu Allah tabaraka wa ta'ala wai ya ɓoye ma Allah Allah ba zai gan shi ba sadda yake saduwa da iyali ko sadda yake kazamul haja Allah bai gani ne dan ya san gani sai Allah ce magana banza ala haka ne innahum kafirai ko masu kunya daga cikin masu imani yatumuna suburahum suna nade kiran sansu ay yastaghfuna minhu suna ɓoye abin da ke cikin zukatansu ma'ana wasu malamai sun ce ta sauka cikin akhanas ibn shuraikin shi akhanas ibn shuraikin idan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daɗin harshe sai ya gwada ma annabi ina son ka ya rasulullahi kai annabi son ka ya cika zuciyata kuma sai Allah ya ce yana ɓoye abin da a zuciyar shi na ƙin manzon Allah yana gudun a bayyana da haka irin su akhnasu yatununa suna naɗe suna ɓoye sun tura mu abin da ke cikin zukatansu na minafici da ƙin manzan Allah ko kuma ya stafuna minhu suna ɓoye kansu ga Allah da sa kyalle tsakanin su da sama liyastahbu minhu suna zaton su ɓoye ma Allah ko kuma suna zaton su ɓoye ma Allah abin da ke cikin zuciyarsu ana ka saurara da kyau ka ji ina yastabishuna thiyabahum sanda suke sako tufafinsu yadda ka tsauna biya suke lullubewa da ita ya alamu Allah na sane da ma yusirruna abinda suke koyewa wa ma yu'linuna da abinda suke bayyanawa Allah tabaraka ta'ala shine masanin koye da bayyane kuma shine masanin koye da abinda yake koye zama koye innahu Allah alimun masani ne bi zati sudur da abinda ke cikin zukata laisa ma yubashiru al-abd faqat ba wai abin da bawa ya aikata Allah ya sani ba a abin da a cikin zuciyar shi Allah na gani kamar ka ce Allah na gani ne har hanji bal ya'lamu ma fil qalb Allah na sanar da abin da ke cikin zuciya allazi lam yantiq bihi wanda bai yi magana da shi ba wa lam yukhbir bihi bai ba da labarin shi ba اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa a cikin wannan suratu hudin wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da ke bayan ƙasa illa ala Allah rizquha sai arzikinta yana bisa kan Allah ma'ana Allah ya wajabta maka shi ba ta arziki ko da aka ce wa ma min dabbatin kanka ce kaji da tumaki ake da tunci a'a kai ma dabba ne addabatu ma dabba ala wajhi al-ard duk abin da ke tafiya bisa kasa to ga Allah suna ne dabba ko gwamna ne wata take ta kai wallahi yanzu wata dabba ta wuce nan cikin mota ana wata jiniya ya halatta saboda duk mai tafiya bisa kasa dabba ne ba wani bambanci ko shugaban kasa ne wa ma min dabbatin ba wani mai tafiya bisa kasa kaga dabba kenan Da haka addabatu abin da ake ce ma dabba ma dabba ala wajhi al-ardi duk abin da ke tafiya saman ƙasa aw kullu dabibin ko duk wata tahiya da za a yi da cikin ruwa da saman tudu to duka sawa'un fil barri aw fil bahri duk abin da ke motsawa saman ruwa ko saman ƙasa to in dai yana motsawa yana daga kafa yana tahiya to shi ake ce ma dabbatu to duk mai tafiya bisa ƙasa illa ala Allah rizquha sai arzikin wannan dabba yana bisa kan Allah ai illa takaffala Allah bi rizqiha sai Allah ya lamunta arzikinta fadlan minhu tabaraka wa ta'ala saboda jinsa fadlan Allah wa ta bi sigati ala ya zo da siga ala wallahu tabaraka wa ta'ala mustahilun an yakuna alayhi shay'un shi Allah ba abin da addo gare shi amma duk da ba abin da an tilasta dole gare shi wannan ya tilasta ma kai ne duk dabbar da ke bisa ƙasa to ya yi alkawari sai ya bata arziki walakin haitu zamina arzakal ibad sai dai tun da ya lamunta arzikin bayi wa huwa karim kuma shi mai kyauta ne la yukhlifu wa'da bai saba alkawari ata bi sigati ala sai zo ma da kalmar illa alallahi alallahi Allah ya ɗora ma kanshi ba ta arziki. To shi ne zo da siga ta ala litasda da sirƙatar bi wa'adihi tabaraka wa ta'ala dan ka ƙara amincewa da alƙawarin Allah ta'ala. Zakara Allah ya yi bayanin anna kulla dabbatin fil ardi duk wata dabba da ke bayan ƙasa rizquha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala arzikin ta yana nan hannun Allah tabaraka wa ta'ala. ba'da hada idan mun ɗauki wannan mu'tamadu ahli sunna su ga ahli sunna wanda ke biye da sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ala anna rizqi ismani arziki a wanda an raba ka iri biyu ne halalun wa haram akwai abin da yake halal ɗin ka ne akwai abin da yake kuma na haram arzikin ka ne shehu ya ce za mu ga mutum kullum ya yi ne ya kwana yana cin haram saboda tsohon ɓarawo ne. To, tsawon rayuwa ta sata ya kai, ko yana ci yana sha. To idan mun ce wannan abu da ya ci ba arzikin shi bane saboda haramun ne, la khalafal aya, kaga mun saba ma ayar Qur'ani. Wa idza kana hadha rizquhu, to idan an yadda wannan arzikin shi ne, alimna annahu rizqul haram. Allah ya bashi arzikin shi amma wannan arziki na haram ne. idan kullum ma da hana fiye da insani ashe duk abin da yanzu a hannunka wanta ba bihi kai amfani da shi fa huwa rizquhu shi arzikinka sawa'un halalun am haram abin na halal ne ko na haram to shi ne dai arzikinka da haka waliyai suna roƙon Allah a rizkan halal suna ne ka ɗauka mu hankali shi yasa suke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala arrizqal halal arziki na halal kullum abin da wali yake roƙo ga Allah Allah ya ba su arziki na halal wa ya'lamu Allah tabaraka wa ta'ala ya san mustaqarraha wajen zamanta a duniya duk nan da a duniya to Allah ya san garinsu da gidansu da inda za ta zauna awi sul ko kuma ya san tsufan da za ta fito a duniya wa mustawda'aha Allah ya san wajen da za ta koma bayan mutuwa duk wanda ka gani a duniya Allah ya san inda zai koma a inda zai mutu da inda za a yi mai kabari in an je lafiya aljanna ko wuta duk Allah ya sani kullun duk wanda ka gani a duniya yana rayuwa bisa ƙasa fi kitabin mubin yana cikin littafi mabayyani shine lawul mahfuz Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya ɗauki nauyin ba da arzikin shi ga bayi ba wani abu da ke ƙoruwa ga Allah a nan ƙasa ko a sama ya san kowane abu da inda yake da wajen shi a nan duniya da wajen da zai koma a lahira 'yan aljanna ya wuta. a san da yake cikin tsatson innashi Allah ya sani tsatson mahaifin shi Allah ya sani in yana cikin mahaifin shi Allah ya sani a san da yake cikin rayayi Allah ya sani san da ya koma cikin matacci Allah ya sani shehu zai ba mu wata hikaya wadda mun karanta ta kwanan baya na ce muku za mu cin mata a suratul hud shehu ibrahim radiyallahu anhu yace an yi ruwaya annabi musa alaihi salam sadda Allah ya aike shi wajen Fir'auna ya ban matar shi tana naƙuda a cikin dogo a cikin dokar daji wa na fisat tana naƙuda in ka ce na fasat ta yi numfashi daga annabasu kenan in ka ce na fisat tana naƙuda to na fisatil mar'atu nafsan ko nifasatar ko nifasan ita ke ce ma nufasa wacce mai biki jam'inta nafsawatu nafsawatu masu biki masu jego da yawa to ya ban mata shi a dokar daji wa kadin na fisan tana naƙuda fa ta'allaka qalbuhu bihim sai zuciyar shi ta tsaye tana ta tunanin ya matar shi za ta kasance sai yana tambayar kai ne kai fa ya'ishuna ba'dahu yanzu idan Allah ya aike shi misra wajen fir'auna matar shi da dokar daji da ita da ɗanta ya za su rayu sai Allah ya aiko ma annabi Musa ya ce ya bugi tuci da sandar shi sai ya bugi tuci wanda a gaban shi fanfaraga sai dutsen ya fashe ba idan bisa sanatin sai ya ga wani mulmulallen dutse cikin wannan dutse ba a mara bitar biya sai aka ce shi ma wannan na biyu a bugai sai ya buge shi fanfaraga sai ta buɗe وإذا بصخرة ثانية سيغا نبوتي نبي ململ فأمر بتربها شيما ململ نبي أكتب بكشي سيم جيتا سيم بني وإذا بجودة صغيرة سيغا وتكرم سوتا في فمها بعض الحشرات أبا جيتا تنا تم وسقاري دا أبنتين تأسجيرا أكتب تاجر دوتي cikin duci abinda zai kama da shi akwatai masu taya idan ka je wajen sannan akwati masu taya an ka zo ma da babban akwati guda idan kan bugai ma'ana bugu kan jazi to kaga hana jan yin ta buta ta sai a ga wani ya hito shi ma da in ka sa sanda kan bugai ma'ana kan jazi sai a ga cikin shi kuma wani akwati ya hito shi ma wannan ciki dai wani sai ya hito to kaga inna Allah ala kulli shay'in qadir an hito da wannan ne dan a gwada ma irin da annabi Musa alaihi salam to sai ya zama duci cikin duci duci cikin duci to na uku din sai ga wata tsutsa tana cin ƙwari har ta ƙoshi bayan ta ƙoshi sai ta ce inna ha ta hamudun lahan na zilam yansaha tana ma Allah godiya da bai mance da ita ba wani ya fi sakaratin fi sakaratin fi sakaratin tana cikin wani duci da cikin wani ducin da cikin wani falalan duci Allah bai mance ta ba ya san da inda take ya kai mata arzikinta a cikin duki. Sai annabi Musa ce to ai abin ko abin da kamar wuya gurguwa da aure nesa. To ko kwanan da bisa duki in ba irin Allah ba zai kula da shi. Balle wanda a can cikin wani duki shi duki na cikin wani duki duki na cikin wani duki kaga sai Allah ya To sai annabi Musa ya gano Allah da ke da iko ya ciyar da tsutsa da ke cikin dutsen da ke cikin dutsen da ke cikin wani dutse to yana da ikon ya ciyar da iyali ne sai ya natsu ya je wajen fir'auna ya yi da saƙon Allah bai tuna da iyali ne ba har sai da Allah ya halakar da fir'auna bayan shekara arba'in sannan ya tuna matar shi a lokacin ɗan shi har ya geme ya yi saje tunda ya bata tana naƙuda kuma bai dawo da ta ba sai bayan shekara arba'in to kaga ɗan nan tsakani da Allah ai ya zama sau ya zama gurzo ya wuce saurayi ya kai gurzo ya zama kafar Anas ko Abdullahi ibn Mas'ud wata rana yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ji wani tsuntsu yana magana yana tsit tsit sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Anas da Abdullahi ibn Mas'ud kun ji maganar wancan tsuntsu kala suka ce la mu ba mu ji abin da yake faɗi ba maganar da yake faɗi ba mu ji ba sai ce maganar da yake yana cewa ya rabbi ya ubangiji halakatani a'ma ka halice ni ina makaho wa ana ja'iun kuma makaho yunwa ya gaji Allah fa at'imni Allah gaba da abinci kala sai ce haza huwa ma qalahu hadha at wannan tsuntsu da kuka je na tsit wai magana yake da Allah Allah ni wa kawo ne Allah ban da lahiya Allah yunwa ne kaje a kawo abinci a kawo abinci a fara auta ranatan tsarat yana gama wannan kuka zuwa ga Allah sai suka ga fara ta taso wada halatti ba min tsair ta fada a cikin bakin wannan tsuntsu tabbata la'aha sai gana abinci ya iso sai ya haɗiye ta fashe mai a yan ƙoshi ba ta kallama aizan bayan ya ƙoshe suka ci tsotsa na tsit sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal sami'tu ma ma qala kun ji abin da tsuntsun nan ke faɗi qala suka ce la annabi mu ba mu iya maganar tsuntsaye ba sai ya ce innahu yahmudu Allah alladhi lam yu'jizu aw yut'imahu cewa yana godiya ga Allah da bai kasa ciyar da shi ba wa huwa da'ifun a'ma gaya mai rauni kuma gaya makahu shi ibrahim radiyallahu anhu yace to bari in baka eh huta a ihsan zan gaya ma ta magana in ka rike ta ishe ka arrizqu ala allahi tabaraka wa ta'ala shi da nura baka arziki yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine ke ba da arziki ko babanka ba shi ka baka arziki ba yana dai fita a hado shi da arzikin ka ya kawo ma uwarka ba ita ke baka arziki ba in ta hita ne bida sai Allah hado ta da arzikin ka shi yasa sayyidina Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ya rubuta ga takobin shi wa'azi ne guda uku ya rubuta kuma wannan da son samu ne kowa ya rubuta ga takarda kullum in gari ya waye ya ɗauko ya karanta ta ya aiki da shi abin da rubuta ga takobin shi arrizqu maqsum والحاسد محروم والبخيل مذموم wa'azi ne wai arziki da kake ba ba ta kan bida ka kai goro ka kai bari ka yi gabas kai yamma kana bida arziki a wanda za ka ci to duk ka gama yawon ka arrisku wa kasurun arziki rababbe ne zahin bida bai kawo nema zahin bida bai kawo samu ko ka ce ka ta bida ka ta bida sai ka gama bidar duka rabon ka kawai za ka samu ku kalli masu sammako zuwa kasuwa akwai wanda kullum zai kuma sammako mai buɗe kasuwa ko da zai zo yana nan da kaya ne da kunshi ne ɗaure a buɗe kasuwa ya riga kowa shiga sannan shi ne ƙarshen hutowa kuma in ka bincika wanda suka fi shi arziki kasuwa suna da yawa akwai wanda sai da rana zai je kasuwa wani sai bayan alzuhur amma da yake rababbe ne arzikin sai ka ga wanda ka kuma sammako ya mai san dawowa gida kafin ya arziki dan lattin nan ya yi shi arziki wal mai hasada mai jin zahin mutane maharum kullum Allah zai taranta mai duk abin da kaga Allah ya ba wani kai hasada to wannan abin Allah bai baka shi to yau Allah ya ba wata kara kaji haushi sai a ce shi ma ba a baka ana nan kuma sai kaga wani da wata bakuwar ni'ima kake haushi ita ma sai a ce ita ma ba a baka ta ga kafin a shekara guda an haramta ma abu ɗari wanda duk Allah ya alƙawari ba zai baka ba wal bakhil wanda Allah ya bashi amma sai ya zama marowaci yana hana wa mutane mazamu abin zargi ne mun samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa as-saqiyu qaribun min Allah qaribun min an-nas qaribun min al-janna ba'idun 'anil nar duk mai kyauta kusa da Allah yake kusa da mutane yake kusa da gidan aljanna yake amma nesa yake da wuta sai ce wal bakiru shi ko bakin marowaci ba'idun anillah ba'idun anin nas ba'idun anil janna qaribun minan nar marowaci da kaga marowaci to yana nesa da Allah yana nesa da mutane yana nesa da gidan aljanna yana gab da fadawa wutar jahannama in bai bar ruwa ba kullun kowace halitta da arzikinta fi kitabin mubin yana cikin littafi mabayyani shine lauhul mahfuz Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwana shidda an fara da lahadi aka kare da juma'a to su wayannan da ke sa riga idan za su kewaya liyastahku min Allah dan su koye ma Allah Allah ya bayyana musu da cewa shi Allah ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun duk abin da suke koyewa da abin da suke bayyanawa Allah ya san shi sannan ya gaya musu cewa shi alimun bi zati sudur duk abin da ke cikin zuciya ya san shi sannan ya gaya musu mamin dabbatin fil ardi ba wata dabba da ke rayuwa a bayan ƙasa illa alaihi rizquha arzikin ta hannun Allah yake fitowa sannan Allah ya ce ya san inda take zaune a duniya kuma in ta mutu ya san makomarta sannan ya ce duk abin da ya halitta yana nan a rubuce a cikin lawul mahfuz kullum fi kitabin mubin to sai ya zo da hujjar da ta wuce wannan duka sai ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard shi Allah masani ne dan alimu bi zati sudur ne to kuma qadirun mai iko ne to in kace Allah na da iko me yayi hala da kace Allah mai iko ne sai ce ikon Allah wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine mai iko wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyam a cikin kwana shida Allahu al-mustahiqqu lil ibadati Allah da ya kamata kowa ya bauta mawa la budda an yattasifa bil ilmi wal qudra duk wanda zai zama ubangiji balle ma Allah guda ne to shi Allah dole ya zama yana dauke da sifa guda ne dole ya sifantu da ilimi dole ya sifantu da qudra to wasu kuma bil ayati da mutaqaddima sifofin da muka yi ta faɗi na Allah da suka gabata cewa Allah ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun huwa alimun bi zati sudur ya gwada Allah malami ne yana sanar da komi sannan yana sanar da kowace dabba inda take a duniya da in ta mutu inda za ta koma hadha ya tafi annahu alimun to in mun tsaya bakin nan cewa Allah ya san kowa da ke bayan ƙasa Allah sannan shi gaba kowa arziki sannan yana ganin kowa yana sanar da kowa to kaga wannan ya isa cewa Allah masanin komi ne wala budda lil ilahi min an yakuna qadiran dole ne ga wanda za a bauta mai zan mai cikakken iko to fa bayyana tun da mun ji ilimin Allah sai Allah ya bayyana annahu huwa allazi khalaqa samawati wal ard Allah shine wannan da ya halicci sammai da kasai kuma ya yi su bi sittati ayyam a cikin kwana shida awwaluha al-ahad ya fara halitta ranar lahadi واخرها الجمعه يجمع ثلاث الجمعه وكان عرشه على عرش الله تا كسانشي قبل خلقه ما كان اي سما da ƙasa على الماء سما ruwa ita al'arshi sama ruwa take wal ma'u su kuma ruwa alamatin riyar iska ya ɗauke su shi iska shi a ɗauke da ruwa ruwa su a ɗauke da sama da ƙasa awwalu ma aujara shehu ya ce tun da dai kun takalo ni kuna so in ba ku abu mai tsada in ba ku wasu ilmuwa masu tsada shehu ya ce to ku bi ni a hankali awwalu ma aujada Allah أول آه الله تبارك وتعالى أول ما أوجد ذرة بيضاء farkon abin da Allah ya fara halitta kafin sama da ƙasa kafin al'arshi da kursi kafin duniya da lahira Allah ya fara yin wani farin ru'uyi to menene farin ru'uyi wa hiya al-haqiqatul muhammadiyya ita haƙiƙa muhammadiyya ita Allah ya fara samowa bana zara ilaiha sai Allah ya kalli wannan haƙiƙa muhammadiyya nazara haibatin kallo na kwarjini fasara min hal bihar sai ya zama an samu gurabe ta yi zuwa sai ya zama gurabe sun fito daga nan alaƙar saboda zuwa wannan ya zare bahar shi kuma gurbi bai wuce ba yarta'i yana makarkata saboda tsoron Allah min zalika lokaci tun daga lokacin ila yaumina haza har yau da nake magana da ku duk kaga ruwa na gudu wai tsoron Allah ne suke yi kada Allah ya halakar da su kada Allah ya musu azaba sai su ta makarkata min shiddatil haiba saboda tsananin kwarjinin Allah saboda Allah ya kalli durrutun bai za sai zuba ya karike mata da zuba ya karike mata zuban sai ya zama gurbi da ya zama gurbi sai ya zama teku da ya zama teku sai ya zama yana ta motsi saboda girman Allah sai Allah ya sanya ruwa saman iska shi iska shi ne kwanon da ɗauke da ruwa iska in ya tallabe ruwa ko ɗigo mai mutuwa ya matsayin kwanon su duk ya tallafe su gaba ɗaya ba a ganin yadda ake ɗauki girgije a sama da shi daga baya ya zubo muku ruwa ko ake iska wannan kafin a sama da ƙasa to daga nan sai Allah ya yi sammai bakwai ya yi ƙasai bakwai sannan Allah ya halicci kursi sannan Allah ya halicci al'arshi shi al'arshi shi ne saman duk halitta Allah baki ɗaya ita al'arshi ita ce ke kewaye da duk halitta Allah gaba ɗaya kai shehu ya ce bari in ƙare maku ƙarewa a ƙarewa da ƙarau wa huwa a'zamul makhluqat al'arshi ita ce mafi girma halittar Allah al-jismaniyati duk halittar da adda jiki to al'arshi na gabanta bi haitu anna jami'al makhluqat saboda duk halittar Allah mun darijatul tahta al-arshi tana nan dunkule a cikin al'arshi sai Allah ya yi sammai bakwai, Allah ya yi ƙasai bakwai, bayan Allah ya yi sama bakwai ƙasa bakwai, wasu wani ikon Allah, wawa ba'aha, sai Allah ya dunkula sammai bakwai da ƙasai bakwai, alamatin lahur, sai ya aza su saman bayan kihi, ji sulmin kihi don Allah. Ko kihi ka kawo cikin gurbi, da kayi wasa sai sululun sai sunkule ko, ka san bayan kihi sulmi gare. to bayan kihi duk sulbi ne sai Allah ya ce a aza kasai bakwai da sammai bakwai saman kihi yanzu ga duniyar da muke rayuwa saman ta ita kasar to tana saman bayan kihi ne ta ku gada bayan tunke an ga alata ko bayan sa ko bayan giwa da kila sai ta daɗe bata faɗi ba to amma sai an ka alata inda adda sulbi an ka alata saman bayan kihi ta ga ta ɗan yi sululun sai saman ta kwaɗe in ta kwabe shi ke da kai da gidanka da matanka ba sai ku zubi gaba ɗai da sammai da ƙasai sai Allah ya aza su saman bayan kihi shehu ya ce kai ma fa irin kihin da kai gani nan gurbi bane hutun wani irin kihi ne a ga Allah ra'asuhu kai ne wa zanabuhu da bindi ne yaltaqiya da inda al'arshi sun kewaye al'arshi da kai ne da bindi ne sun mamaye al'arshin gaba ɗaya sun mahita da haka wani ɗan kuroko ne saman baya ne sai an ka ɗan jefa sammai bakwai an ka ɗan jefa ƙasai bakwai duk muna ta kudu muna kai mun gode wa Allah don ku gode wa kihi wanda an ɗauke da ku in kun gode wa Allah ku gode wa kihin nan da an ɗauke da ƙasai bakwai da sammai bakwai kuma kihi guda ne kuma Allah na da irin wannan kihin miliyoya da yawa amma kihi guda Allah ya ce duk ƙasai bakwai da sammai duk a goya mai su nan bayan shi. To shi wannan kihin wa zalikal hud wannan kihin to sababi yake. Shehu ya ce alaƙar ne taure Allah ya mai wajen zama an aza shi saman ƙafansa. Kihi da ka saba gani ba saman ruwa yake ba. To shi wanga kihin ɗan sababi ne ɗauke sammai bakwai da ƙasai bakwai. Wannan kihin yana saman ƙaho nasa. Kaga ɓillin bisa ɓillin kenan. Ku kuna saman bayan kihi mai sulbi shi kuma kihin duk sulbi ne yana bisa ƙaho ne ƙaho tsinin ƙafansa to nan Allah ya aza shi da haka shi wannan kihin da ɗauke da sammai da ƙasai shi gaba ɗai ƙiƙiƙi ne can saman ƙaho yake wani sa ne ba wai bisa ma bayan ba ko bisa tozar a'a saboda isa Allah sai aka ce shi kihin a ɗan tallabe shi saman ƙahon gaba ɗai wanda in sai ya gada ma sai ya dan motsa da kai ne sai ya watsar da kiyin ya watsar da mu ya watsar da duk da sai da sabai gaba ɗaya don abin da lalace kuma haka kifi yana saman ƙaho Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan kifin da ke ɗauke da halitta bayyana ƙarnai tsakanin ƙaho biyu na sa wattauru shi kuma san da adda ƙaholin da ya ɗauke kifi to ƙafa guda hudu na sa ina za su tsaya ala sakaratin sai Allah ya samu musu wani falalan duci wani mulmulelan duci ne ya hisa mai da kasai girma sai aka ba su wannan ducin sai aka ce to shi sa ya haye saman duci dan haka sa yana saman duci tsaye shi kuma san da an bisa duci shi kuma daidai wajen kahonai kihi na nan makale su kuma sammai bakwai da kasai bakwai su kuma suna makale saman bayan wannan kihi saboda ikon Allah shehu ya ce to wannan kihin da sa ya aza kawawun shi sama ne biye dilla shi kuma dutse saman ikon Allah yake Allah shi an rike da wannan dutse in ka ce to ya an kai Allah ya rike shi da hannun dama ya rike shi ko da hannun hagu sai a ce kai istighfari kawai dai an ce dutse yana hannun Allah shehu ya ce to shi wannan dutse ba cikin sammai yake ba ba cikin ƙasa yake ba kuma shi ne wanda a suratul Qur'an Allah yake cewa ya bunayya innaha in takum mithqalu habatin min khardalin fatakun fi saharatin idan an samu ƙwayar zarra a wuri da ake ce masa saharat aw bis samawati aw bil ardi ko a cikin samai ko a cikin kasai ko a cikin saharatu to Allah ya san da wannan ƙwayar zarra kuma ya timi Allah Allah zai zo da ita shehu yace tunda kaga ya ce idan ƙwayar zarra na cikin saharatu in ba can take ba aufis samawa ta aufin ardi ya gwada sammai daban ƙasai daban suna can suna shillo a cikin kihi kihin da an bisa kawansa san da asaman dutse sakaratu sakaratu ɗin da a hannun Allah to mun gano wannan dutsen hannun Allah yake shehu yake to in dai karatu ya shehu sai a ƙara muku wasu sakaratu shi wannan dutsen da sa ya alƙawa wurin sama al-khadra ita ce mai tsanwa dutsen tsanwa ne kore ne kore sharaf wannan dutsen Allah ta yi kudarta saboda tsananin kore koranta in saba ga halihin sama shi ne ya nuna wannan sama Allah ta tari na wanda muke kallo ta karatu na da yawan adadi ta shi Allah tabaraka wa ta'ala saboda ƙarfin mulki ne da isa ta yi wagga saman da muke rayuwa samanta jaci sama jaci ko wacce ma sama guda ce ka ce ƙarya yake ita sama jaci ranar tashin kiyama za ta koma ma asalinta za a ganta yadda kasan jan garwashi wagga dai sama da muke gani jajin take to me yasa ma a ganin janta to da Allah ya yi sammai bakwai ya yi ƙasai bakwai sai ya aza su saman kihi wannan kihin sai aka aza shi saman ƙahonsa sunan wannan sa ɗin bahamutu sa ne bahamutu to shi wannan san bahamutu wata rana sai wani ya zo ya mai wasu wasu ya ce kai bahamutu kana da labarin kihin da ɗauke da samai da ƙasai biyu yana nan bisa bisa an maka ɗan ganwo nan an ma ganwon kihi kihin nan akwai samai da ƙasai bisa gare shin ba ka ɗan watsar da shi kaɗan yi kawai kaga an zo an jibga maka gango saman kan ba gango ba da kihi ne kuma layin kihi na har da sammai bakwai da kasai bakwai a ciki ne to ba hamutu din nan ya shirya ɗan wurgar da wannan kihin da mu da sammai da kasai sai Allah ya halicci wata irin kunama mai mugun ƙari mai bala'in dai kunaman nan sai ta zo ta shige mu ba hamutu wannan ƙatasar ta shige mai cikin hanci tattalla mai hannu da tattalla mai ce wayo zahi wayo zahi Allah ce to za ka nasu inda muka sai da kai goma za ka nasu bai ce na nasu Allah na nasu aka ce to kunama kakki daga ki tsaya na inda Mahamudu ka kallon ki duk sanda Mahamudu ya shirya ya yi wasa da gan wannan da an kai mai ga kai dai duk sanda ya so ya yi wasa da shi ki ƙara shiga cikin hanci ki dalla mai halbi sai ce ka a bari ta ƙara shiga ban yawa ban yawa na bari na bari to kaga Mahamudu yanzu magana yanzu wanda mu bata taso ba saboda ga kunama nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina yake hannun shi har yanzu Mahamudu na nan ya kura ma kunama ido ita ma ta kuro ma ido tana ehem yana ehem ma'ana zubowa za kai wallahi in ɗan halbe ka shi ko yana na ah, wai tana na mace ta yanta ba balle in dan zubar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi suna nan suna ɗan kallon kallo shi ba hamutu sa yana kallon kunawa saboda yana son ya dan zubar da samai da kasai ne da wannan kihin da bisa kai ne ita kuma kunama ta ce a kuma kaga ta ƙi zuwa ko'ina wakaci da ita wa ta ka gani mu ta ka gani shi a watsu shi kuma me yasa ya ƙi zuwa da mu tsoron wannan kunama to wannan sa shi ne an ka ce muku yana saman duci wannan dutsen da Allah ya aza mai matsayin inda kafa hudu za su hau to shi kuma wannan saharatu tsanwa ce kuma tsanwa ce mai tsanwa kwarai da gaske to idan hasken rana ya hasko tsanwa tsanwa ya bugi ja to sai karan bura ta fito don haka wannan dutsen da muke karkashi ne muke sama ne hasken shi da tsananin tsawon shi shine ya bugi wanga sama to da ya bugi saman mu da ajjajar da wancan garwashi to wannan tsawon ya haɗu da ja to me zai fita bula da ja da tsawon in sun haɗu sai kalan bula ta fita amma ita asalin wanga sama ja ce shi kuma dutsen da aka ɗauke da sa ba hamutu tsanwa ne to amma tunda da san da kihin da saman da ƙasan duk saman duki ake to wannan tsawon dukin shine Allah ke rantsuwa da shi af wani qur'anil majid af dukin af wasu ce da shi ake wasu ce a'a wani duki ne da ya kewaye duniya gaba ɗaya shi ake ce ma dukin af shehu tijjani mai dariƙa a jawahirul ma'ani ya ce a'a af qalbun nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zuci annabi ai ta hukunci ga kalli dan haka kaf nan wai qalbu muhammadin Allah na rantsuwa da zuciyar zuci annabi muhammadu to dan haka wannan dutsen da ke tsanwa hasken tsanwan shi da ya taso ya kera sama madadin nan sama a ga tsanwan to ai ita sama ba tsanwa bace kuma ba fara bace kuma ba baka bace ya take jaci to jaɗinta bula ya buge shi to sai wannan tsawon ya batar da can sai zama ana ganin gurin da haka da ka diba sama sai a ganta dubula amma bulan asalin shi ja ne wannan bulbulu da ka gani na wannan sakaratu din ne da dauke da bahamuti in kana so Allah ya kai ka yawon bude ido in ka kwanta ka roki Allah ya turo ni mala'ika a je da kai yawo in ka dawo ka ba mu labari to amma dai mu shehu radiyallahu anhu ya ba mu labarin da mun yi imani da wannan ba sai mun ke mun gani ba wanga ma bayanin da shehu ya isa fa idza arada Allah idan Allah na son fana al'alam duniya ta kare yaftahu hutu kamaru wannan kiyin sai ya bude baki ne kaga an ce duk mai da kasai suna saman bayan kihi to wannan kihin ai yana da baki shehu ya ce idan Allah na son duniya ta ƙare to sai a sa kihi ya buɗe baki ne da ya buɗe bakin wata sirin biharu kullum duk gulbin duniya da tekun duniya sai ya mana ne ya shige cikin bakin kihi duk gulbin da duniya da tekun duniya zai mana ne ya shige cikin bakin wannan kihin sai ya ɗan hambure su duk gulabin duniya wani guda zai ke su mako guda zai ci shi ba wai cika mai wuce shi zafi ba duk ruwan duniya sai wannan kimin ya tsoce su haka gaba ɗaya tsoki shi kenan ya shanye ruwan duniya sai duniya da ya zan ba ruwa cikinta duk abin da ke cikinta sai ya bushe ya koma masu ne shi shehu ya ce a lokacin gulabe za su bushe a cikin mafi kyautawa ido al'arshin Allah yana sama ruwa tun Allah bai yi sama ba bai yi ƙasa ba sai shehu ya ce to kun ga almamu huwa awwalul makhluqati ruwa shine farkon halittar Allah shi yasa Allah ke cewa waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy kowane abu da ka gani raye to daga ruwa ne duk abin da ka ga yana motsi daga ruwa ne to Allah ta'ala ya sa ruwa shine farkon halittar Allah amma shi ma ba'adal haqiqatil muhammadiyya idan ka cire haqiqa muhammadiyya bayan Allah ya halitta haqiqa muhammadiyya kaga an samu la ilaha illallah muhammadur rasulullah to gairu da gairiya farko abin da aka samu ruwa to zaman al'arshi saman ruwa la ya'ani mulasaqata ruwa ba ana nufin al'arshi tana tsumbur cikin ruwa ba a'a ita al'arshi na can tana zaman kanta su kuma ruwa suna nan ƙasa suna zaman kansu al'arshi ita an sama ruwa na ƙasa lokacin Allah bai yi sammai ba bai yi ƙasai ba. To Allah ta baraka wa ta'ala da ya halicci sammai, ya halicci ƙasai, ya halicci rana da wata, sai Allah ya halicci annabi Adamu. Da ya halicci annabi Adamu sai ya kawo shi a bayan ƙasa yana halifa tai ya ce da shi da iyalai su zauna saman ƙasa har tashin duniya. Mala'iku su kuma sai aka ce su yi zaman su na cikin sammai. su kuma ulul azmi min ar-rusul wa'inda za su zama manyan manzannin Allah sai aka ce su zauna cikin kursi shi kuma mai gida oga kwata kwata shugaban annabawa da manzanni manzan Allah sai aka ce to ruhi ne na hakika muhammadiyya ya zauna cikin al'arshi wa hadha ruh wannan ruhaniyan manzan Allah da ke cikin al'arshi allazi sakana al'arshi ita a cikin al'arshi mu banu adama Allah ya ce mu zauna saman doron ƙasa, mala'iku an ce su zauna cikin sammai, manzanni an ce su zauna cikin kursi, shi ko annabi Muhammadu sayyidul awwali da wal akhirin an ce ruhi ne ta zauna a cikin al'arshi shi kaɗai. Shehu ya ce wannan ruhi allazi sakana al'arshi shi a cikin al'arshi. Huwa al-haqiqatul Muhammadiyya ita ce haƙiƙan Muhammadiyya. Shi ne ma'ana ar-Rahmanu alal arshi stawa mu rayukan mu da jikunkunan mu suna nan saman doron duniya mala'iku su kuma suna rayuwa cikin sammai guda bakwai annabawa da manzanni banda annabi suna ta cikin kursi shi kuma annabi shi kadai yana cikin al'arshi to shine ma'ana ar-rahmanu ruhaniyan manzan Allah alal arshi istawa ita ɗaya a cikin al'arshi sauran annabawa da manzanni suna ta cikin kursi mala'iku na ta cikin sammai mu kuma ‘yan adam muna nan saman turan ƙasa. Shehu ya ce, kai, Ar-Rahmanu alal arshi stawa alladhi at'amal ulama ta wahalar da malamai walam ya fahimu ba su gano fassara ba yau in ya siyazo ya fassara musu yau in ya siyazo ya fassara musu ar-rahmanu alal arshi istawa ruhaniyar manzon Allah ita ce aka ba dama ta zauna cikin al'arshi yace wannan rahmanu alal arshi istawa ta wahalar da malamai har imam maliki ke cewa alkaifu ma'lumun alkaifu an tambayi sai na imam malik menene ma'anar ar-rahmanu alal arshi istawa sai ce al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun والسؤال عنه غلو وبدعة أخرجوا عني هذا البدعية يتشتو الاستواء cewa Allah ya daidaita akan wani abu to mu da istiwa'i ma'lumu mun san abin da ake ce mai istiwa'i mutum ya hau kujera zai ce istawaitu alal kursi na zauna bisa kujera to an ce arrahmanu alal arshi istawa ana nufin Allah ya zauna bisa al'arshi to da haka istiwa'i ma'lumun an san fassara ta ga zuwa wal kayfu amma ya Allah yake zaune saman al'arshi majhulun ba wanda ya sani wasu al'alu cewa sai an gaya ma yadda Allah ya zauna bisa al'arshi gulubun zurfafawa ne wani da aka tazo da bid'a abinda sahabbai ba su yi ba tabi'u ba su yi ba tabi'u tabi'i da ba su yi ba na gane kai dan bid'a ne akhriju anni hadal bid'iyya ku fitan wanda wannan dan bid'a To da haka kaga ya mutu shi Imam Maliki har yana da Allah a fitan mai da waga mai tambaya ta. Ar-ruhu ruhi wanda ke cikin al'arshi ruhu khatimul anbiya ruhin khatimin annabawa huwa alladhi istawa ala al-arshi shi a cikin al-arshi shine ma'ana ar-rahmanu ala al-arshi istawa wa ruwa ulil azmi min ar-rusuli rayukan manzanni ma'abuta babbar daraja daga annabawa ala al-kursi su kuma suna cikin kursi wa baqil awalim sauran halitta irin mala'iku suna cikin sammai su kuma 'yan adam suna saman doron duniya wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ba wani a cikinmu sai yana da matsayi sananne kullun an maqamihi yatakallam anan za mu tsaya a cikin wannan karatu namu na yau muna karatun ajaibul makhluqat mamakai na halittar Allah wanda kaɗan ne aka faɗi gobe za mu ci gaba insha Allah abin da muka faɗi daidai Allah ba mu da shi kuskuren da muke Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wayar da ake yantawa a cikin sa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah tsare mana imanin mu Allah tsare mana kasan mu Allah ce da wannan jiha ta mu a gaba Allah ya saukar da alkhairi ya saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na su yi muna fatan Allah ya ba su lafiya ko kuma da ke da lafiya Allah ya kara muna Allah ya gafarta muna ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da shehunanmu Allah sa ta ne ta ce makomanmu da kuma su baki daya ba ta ma su za ta sata bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اؤمن والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah da kuma lokacin da mu na wannan ranar ya kammala wannan